أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai Sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna. Muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko muka sake saduwa da ku a cikin wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi. Kamar yadda muka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu, littafi na farko wato daf'o ihami littirab an ayatul kitab na al'allamatul qur'ani a sheikh muhammad al-amin shankiti da kuma as'ilatul qur'ani al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi to kamar yadda muka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu kuma muna bin jerin ayoyin alkur'ani kenan duk wanda ya fara kawowar aya daga cikin waɗannan littattafan sai mu fara da shi sannan mu zo zuwa ga ayar da wato take bi mata haka ne muke bin jerin ayoyin alkur'ani shi yasa muna hada littattafan ne ga ka'ida ya kamata ko littafi a yi shi daban amma saboda wato ganin fa'ida ta haɗi sai yasa muka hada littattafan guda biyu wallahu ta'ala a'lam muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya mas'alar da zamu tashi kanta zamu tashi ne akan mas'ala ta sa wato 57 a cikin wato daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin shine kawo aya da take da alaka da wurin da zamu tashi a ƙarƙashin aya ta 78 malam yake cewa qauluhu ta'ala faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tusibhum hasanatun ya ƙulu hadhihi min indillah idan mai kyau, abu mai kyau ya same su, wato za su ce daga wajen Allah ne, wa in tusibhum sayyi'atun ya ƙulu hadhihi min indik, idan kuma mummuna ta shafe su ko kuma mugun abu ya same su, za su ce wannan daga wajen ka ne. Qul kullum min indillah ka ce dukkan su daga wajen Allah ne suratul nisa aya ta 78. Malam ya ce, La ta'aruda bainahu wa baina qawlihi ta'ala, wannan maganar bata ci karo ba da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, duk abin da ya same ka daga mai kyau, wato daga wajen Allah ne, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, idan kuma mummuna ne ya shafe ka to daga wajen ka ne. Wal jawabu, Malam ya ce amsa akan wannan zahir abu ne wanda yake bayyane. وهو شيني أن معنى قوله ما نرفع الله سبحانه وتعالى وإن تصبهم حسنة إذن ككاوى تساميس أي مطر وخصب مطر روى وخصب دكما ساتي إن جمال منزوري ma'ana an samu abinci ƙasa damana ta yi ko damina wa arzakun kuma an samu arziki mai yawa wa afiyatun da lafiya yaqulu za su ce hadha akramana Allahu bih Allah ne ya girmama mu da wannan wa in tusibuhum sayyi'a idan mummuna ta same su ai mallan yace abin da ake nufi da mummuna jadbun wato fari kenan ko hori wa qahtun da shi ma fari rashin ruwa kenan bushewar ƙasa wa faqrun da talauci wa amradun da rashin lafiya yaqulu za su ce hadhihi min indik wannan daga wajenka ne ai min shu'umika ya Muhammad wannan daga shu'umcinka ne ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shu'umi ma ji'ta bih da kuma shu'umcin abin da ka zo da shi ma'ana sun canfa kenan qul lahum kace kullu zalika min indillah dukkan wannan daga wajen Allah ne wa ma'lumun abin abu ne wanda yake sananne anna Allah ta anna Allah huwa alladhi ya'ti bil matar Allah shine yake zuwa da ruwa والرزق da arziki wal afiyati da kuma lafiya kama annahu ya'ti bil jadbi Allah shi yake zuwa da fari wal qahti da kuma fari ko bushewar ƙasa wal faqri da talauci wal amrad da rashin lafiya wal balaya da kuma musibbu kenan wannan shine abin da ake so a ci duk da yake nan ya kamata mu hankalta shine cewa kalima ta hasana duk abin da yake da kyau ana kiran shi hasana sayyi'a duk abin da yake mummuna amma sai ka iske wani lokaci an fassara shi da wani abu tana yiwa shine ake nufi a wurin ba sauran ba ko ko an bada misalai ne yana da kyau mu fahimci wannan wa nadhiru hadhihi al-aya tamkar wannan aya qaulullahi fadar Allah fi fir'auna wa qaumihi game da fir'auna da mutanensa ma'a Musa tare da annabi Musa da mutanensa kenan kuma duk da yake malam bai kawo wannan ba wa in tusibhum sayyi'atun idan mummuna ta same su ya tsayyaru bi Musa wa mama'a za su canfa za su ce daga shu'umcin annabi Musa ne da waɗanda suke tare da shi shine adalin da yasa wannan musiba ta same su suratul a'raf aya ta 31 wa qawluhu ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi qaumi salih ma'a salih game da annabi salih an gane ko qaumi salih mutanen annabi salih sun faɗa ma'a salih ga annabi salih da kuma waɗanda suka yi imani da shi ko ba haka ba kamar da nace malam bai kawo shi ba kuma ga kisan Musa ya kawo Musa da waɗanda suke tare da shi da kuma Salih da waɗanda suke tare da shi shine yake fin ma'ana malam bai ƙara ba da mutanen Annabi Musa da mutanen Annabi Salih qalu tayyarna bika wa biman ma'ak sun kace mu mun gaji da kai da mutanenka da waɗanda suka bi ka ma'ana mun shu'umcu da kai da kai da mutanenka mun canfa ku muna ganin duk sharrin da yake samun mu ta dalilin ku ne da da'awarku da abin da kuka zo da shi wannan aya an faɗi abin nan aya ce cikin suratul naml aya ta 47 wa qawlu ashabil qaryati lirrusuli alladhina ursilu ilaihim kuma ashabul qarya sun faɗi wannan magana ga manzannin da aka tura musu a cikin suratu yasin qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum sun kace inna qalu suka ce masu manzannin inna tatayyarna bikum mu mun gaji da al'amarin ku la in lam tantahu idan buku ba hanu ba lanarjumannakum wallahi wallahi za mu jefe ku aya ta 18 a cikin suratu yasin duk da yake an ce mutane ne annabi isa ya tura su mutum biyu suka je su yi wa'azi a wata alƙarya babu nassi cikakke ingantacce da ya tabbatar da wannan almuhimmu dai Allah ya faɗi su mutanen an tura musu mutum biyu daga baya kuma aka ƙara na uku manzanni ba dole bane sai cewa annabi isa shine tura su a'a tana yiwa Allah ne tura manzanni Allah na iya tura fiye da manzo ɗaya a gari daga guda ko kuma ya tayar da manzanni a zamani ɗaya a wurare daban-daban annabi Musa an tura shi tare da annabi Harun babu matsala wa amma qawluhu malam yace to shi ko abinda ake nufi da ma asabaka min hasanatin fa min Allah abinda ya same ka mai nagari daga wajen Allah ne suratul nisa aya ta 79 ai li annahu huwal mutafaddil bi kulli ni'ma domin Allah shine mai yin falala da kowace ni'ima wa ma asaba wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abinda ya same ka mummuna daga wajen ka ne suratul nisa aya ta 79 ai min qibalika wa min qibali amalika anta ma'ana daga wajenka abin ya fito daga aikinka wanda ka aikata an gane ko idh la yusibu al-insanu sayyi'atun illa bima kasabat yadahu babu wata musiba wadda za ta sami dan adam sai daga abinda hannayen shi suka aikata kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa wa ma asabakum min musibatin duk abin da ya same ku na musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ko wata qira'a bima kasabat aydikum kamar yadda Imam Nafi da Imam Ibn Amir suke karantawa da Abu Ja'far da haka fa bima kasabat aydikum yana daga cikin abubuwan da ayyukan ku sun ka aikata wa ya'fu an kathir Allah kuma yana yafi mai yawa suratu shura aya ta 30 kinan su waɗancan mun ce sun karanta bima kasabat aydikum dan ai hattara wa sayati yana zuwa insha Allah mala yace in Allah ya so tahrirul maqam tantance wato mas'ala kenan fi qadiyati af'alil ibad a cikin al'amarin ayyukan bayi bima yarfa'ul iskal ga abin da zai dauke wato iskali rikitarwa ko mu ce shubha fi surati shams a cikin suratu shams fil kalami ala qawli a inda aka zo za a yi magana akan fadar Allah fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya tusanya mata fujuraha wato fajircin ta wa taqwaha da tsoronta a cikin suratu shams aya ta takwas wal ilmu inda Allah ta'ala malam yace ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala kinan mu ma insha Allah sai in Allah ya kai ya kai mu tun da malam yayi bayani a cikin suratu shams kuma malam ya samu kai wannan wurin har ya karasa littafin mai so kuma in yana da littafin zai iya dubawa kai tsaye ba sai ya jira ba mu kuma in Allah ya ba mu iko da rai insha Allahu ta'ala za mu zo a wannan wurin mas'ala ta gaba za mu dawo ne wato a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a mas'ala ta 171 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala afala yatadabbaruna al-qur'an shin ba sa tadabburin alqur'ani ko me yasa ba za su yi tadabburin alqur'ani ba at-tadabbur su yi kallo asalin al- wato asalin sa kallon bayan abu tafa'ala ne kenan takallufu sai ka kallafa maka ka kalli bayan al'amari ma'ana karkon al'amari kayi ni'imta dubi inji malaman zauri ka zarfafa tunani game da al'amarin alqur'ani Allah yana magana ne nan kan munafikai eh, abin nan ko kafirai eh, da suke cewa abin nan kan munafikai da suke ganin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalilin sa ne wannan abin ya same su Allah ce walau kana min indi ghairillah da ya kasance ba daga wajen Allah bane la wajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin sa aya ta 82 a cikin suratu an-nisa as-su'alu fihi min wajhaini malam yace akwai tambaya biyu a karkashin wannan aya an gane ko na farko ahaduha ahaduhuma na farko annahu yadullu min haythu al-mafhum ta fuskar abin da za a fahimta ala anna fil qur'ani ikhtilafan qalilan cewa za a samu sabani dan kadan a cikin alqur'ani wa illa in ba haka ba lama kana littaqyid bi wasf al-kathrati fa'ida da babu wata fa'ida da an ka ce la wajadu fi ikhtilafan kathira da sun samu ikhtilafi mai yawa ai da za a ce afala yatadabbaruna al-qur'an walau kana min indi ghayri Allah la wajadu fihi ikhtilafa sai ai shiru da sun samu sabani kenan ko kadan kuma yawa amma to me yasa an ka ce kathira kenan wannan yana nuna cewa za a iya samun qalilan wa illa lama kana littaqyid bi wasf al-kathrati fa'ida injimalan da taqyidin da an kai aka ce kathiran aka kawo kalma ta kathiran da bai da ta fa'ida ma annahu la ikhtilafa fihi asla tare da ko cewa babu sabani a cikin alqur'ani kwata kwata athani tambaya ta biyu malam yace annahu innama yadullu adamu al-ikhtilaf al-kathir yana nuna cewa ana iya rashin samun sabani dan mai yawa fil qur'ani mai yawa ala annahu min indillah cewa daga wajen Allah yake allau kana kullu kitabin min indi ghairillahi fi ikhtilafun kathir an gane ko kenan zai nuna cewa duk littafin da ba daga wajen Allah ba yake kenan sai an samu sabani mai yawa walaysa alwaqi'u kadhalik alhali ko ba haka nan bane lalle ana iya samun sabani amma ba dole bai kasance mai yawa li'an almurad min alikhtilaf domin malai ce abinda ake nuhi da alikhtilaf imma alkadhibu ana nufin nan sabani wato ya zamanto an samu ƙarya wattabayunu fi nazmihi ko an samu bambanci an gane ko an samu wato bambanci eh, ko a ce abin nan mai nisa fi nazmihi a cikin tsarin alkur'ani a ce wani wuri yana da fasaha yana da balaga ya kai matuƙa wajen ƙwarewa wajen zance wani wuri kuma ba haka ba misali sai zama to kenan wata maganar Allah tana da balaga wata maganar Allah ba ta da balaga kenan zama to an samu attabayun an gane ko wato sabani na eh, balaga ko fifiko wa inna matanaqud fi ma'anihi wa in matanaqud fi ma'anihi ko ku a ce an samu warware juna tufka da walwala ko tumka da walwala a cikin ma'anonin alqur'ani aw at-tafawutu bayna aw at-tafawutu bayna ba'dihi wa ba'dihi ko a ce an samu wato fifiko da tserayya tsakanin sashen shi da sashen shi min al-jazalati ta fuskal jazala wato ma'ana mai yawa shine al-jazala da zayun ne wal balagha da kuma balaga kai matuka wajen iya magana an gane ko kai wato kai matuƙa wajen ƙwarewa cikin zance wal hikma da kuma hikma wa kathratil fa'ida da yawan fa'ida alhali ko duk qur'ani in ka dube shi zaka iske akwai hikma akwai balaga kuma babu tumka da walwala a cikin sa ina fata an fahimci ni dan haka malam yace qulna to zamu ce al jawabu an su'al al awwal amsa daga tambaya ta farko anna taqayyida bi wasf al kathrati lil mubalaghati fi ithbat al mulazama abin da yasa anka kawo an kai dabaibaice shine taqyid anka dabaibaice magana kidan ma'ana anka ambaci kalima ta kasra lil mubalaghati an don an kai matuƙa ne fi isbatil mulazama na nuna mulazama wato an ce abu ya lazimce ka abu yana tare da kai ko da yaushe fa ka'annahu malam yace abinda ake son a ce qala law kana min indi ghairillah da alqur'ani ya kasance daga wani Allah yake lawajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa fadlan anil qalil balantana ma dan kadan kenan nan an kawo shi ne don saboda a nuna maka a'a da ba daga wajen Allah yake ba da za a iya samun sabani ma mai yawa balantana ma a ce sabani ma dan kadan shi ba a mazancin sa lakinnahu min indillah sai dai shi daga wajen Allah yake in ji malan falaysa fihi ikhtilafun kathir babu sabani mai yawa cikin shi wala qalil ko kadan fa kaifa yakunu min indi ghairillah ya za a yi a ce kuma daga wajen ya zama to daga wajen wani Allah yake wanda babu mai yawa babu dan kadan a cikin sa fa hadha huwa al-maqsud malam yace wannan shine ad-dalili an gane ko ko manufa min at-taqyid abin da yasa aka dabaibaice magana ko aka kawo bi wasfil kathra aka kawo sifa ta yawaitawa la anna alquran ba dan saboda alqur'ani ba mustamilun ala ikhtilafin qalil cewa ya kumshi wato sabani dan kadan wa an su'al sani wa an su'al thani amsa kuma daga tambaya ta biyu anna kulla kitabin fi fannin min al'ulum dukkan littafi a cikin kowane fanni na ilmin muka idza kana min indi ghairi llahi idan ya zamanto ba daga wajen Allah yake ba yujadu fihi ikhtilafun za a samu wato sabani a cikin sa ikhtilafun ma an gane ko wato za a samu sabani a cikin sa ikhtilafun ma duk yadda ya kasance shine makin nan an kawo ta wato abin nan ci na kira ce wato abin nan na kira ce wasifa kuma akwai na kira mausufa abin da suke faɗa inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha wannan sai ta zamanto ahadul aqwal na kira mausufa kuma akwai na kira wasifa wagato ala ayyati hal dai ikhtilafun ma za a iya samun sabani a cikin alqur'ani duk yadda yake inda ba daga wajen Allah yake ba an gane ko bi ahadit tafasiril mazkura لا محالة يعرف ذلك بالاستقراء أنغانيكو يوجد في اختلاف ما بأحد التفاسير المذكورة kenan da ɗaya daga cikin tafsiran da muka kawo na cewa kowane littafi a cikin kowane fanni za a iya samun sabani a cikinsa la mahala la mahala ta yu'rafu zalika bil istiqra ba makawa sai an samu irin wannan lokacin da aka bi diddigin magana ma'ana aka bi diddigin tafsirai da littattafai aka bi diddigin mas'ala sai an samu cewa akwai sabani a cikin littattafai duk yadda yake domin nan da yace yujadu fihi ikhtilafun ma dole sai an samu sabani duk yadda yake bi ahadit tafasiril mazkura game da tafsiran da mun ka bayyana kidan maganganun da muka kawo a can gaba dan ka fahimci menene malam yake so ya ce ma'ana na kawo fassarori daga cikin fassarorin malamai ɗaya daga cikin tafsirun da nika kawo sun nuna cewa dole sai an samu sabani a cikin littattafai waɗanda ba alqur'ani ba wal qur'anu jami'un li fununin min ulumin shatta shi kuma alqur'ani ya tattaro mas'aloli na ilmumuka daban-daban ko ilmomi daban-daban falau kana min indi ghairillah da ba daga wajen daga wajen wani Allah yake la wajadu fihi da sun samu a cikin sa bin nisbati ila kulli fannin ta fuskar kowane fanni ikhtilafun ma sai an samu sabani fa yasiru sai karshe abu ya kasance majmu'ul ikhtilaf sabanin da za a samu can cikin ilimi kaza an samu kuskure kaza can cikin ilimi kaza an samu kuskure kaza can cikin ilimi kaza an samu kuskure kaza can cikin fanni kaza an samu kuskure kaza sai ya zamanto ikhtilafan kathiran sabani mai yawa sai ya zamanto kenan waɗansu malamai suna nufin a'a an kawo cewa da sun samu wato abin nan sabani wanda yake sabani ne mai yawa to tunda ma ba a samu sabani mai yawa ba tunda ma ba a samu sabani mai yawa ba a cikin alkur'ani balantana ma a samu sabani dan kaɗan an gane ko tunda ya nuna cewa ba daga da ba daga wajen Allah yake ba da an samu sabani mai yawa to daga wajen Allah yake ba a samu sabani mai yawa ba balantana ma a samu dan kadan su ko dinsu malamai suka ce a'a shi asirin in an rubuta littafi cikin fanni za a iya samun kuskure a cikin sa to idan ya zama to littafin ya taba fannoni daban-daban to kenan wannan zai sa waccan cikin wancan fanni in an samu kuskure biyar cikin wannan fanni an samu kuskure kaza idan aka hada su ai za su zamanto sabani mai yawa to alqur'anin ya tabo maganganu cikin fannoni daban-daban cikin geography cikin ilimin tib ilimin halitta cikin ilimin shuke-shuke cikin ilimin kaza ko ba a samu sabani ko guda ba kenan da ya da ba da wajen Allah yake ba da ko da kaɗan kaɗan za a iya samu a cikin waɗansu ilimin bukka da in haɗa su za su zamanto kurakurai ne masu yawa shine abinda malamai wato suka kawo wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi kafin mu ci gaba da bayani a cikin ayoyin da za su zo gaba shine cewa wannan aya tana da waɗansu bayanai kamar yadda muka saba muna ɗan ƙara waɗansu abubuwa daga cikinta daga ciki wagga aya tana bayani ne wato akan lawajadu fi ikhtilafan kathira da an samu sabani mai yawa nan ana nufin sabani ta fuskar ma'ana ko ta fuskar balaga alqur'ani ba sabani ba ta fuskar lafuzzan alqur'ani domin in ka duba cikin aljami al-ahkam al-qur'an kadiba imam al-qurtubi ya kawo magana mai kyau a wannan wuri ba ana nufin ba a samun sabani kwata kwata a cikin alqur'ani ba ta fuskar ayoyinsa a'a wasu ayoyin alqur'ani sun fi ayoyin waɗansu alqur'ani wato abin nan girma ko mu ce tsawo sannan kuma ba ana nufin sabani ba ta fuskar karanta alkur'ani domin san ilmul qira'at akwai sabani ta fuskar karanta wata kalima ba wannan sabanin ake zance ba ina fata ana fahimta ta don haka eh, nan saɓanin da ake zance wanda zai kawo cikas ta fuskar ma'ana ko saɓani ta fuskar balaga a ce wannan eh, magana ta yi hikima kamar yadda ɗan adam wata rana zaka ji ya yi ta magana ta yi kyau wata rana kuma ya yi ta magana wadda zaka iske ba ta yi kyau ba to ba irin haka ba alkur'ani yake shine irin saɓanin da ake zance magana ta biyu ƙarƙashin wannan shine waɗanda suke keɓance ta dabburi su ce ai tadabburi sai mutumin da ya yi zurfin karatu cikin alkur'ani zai yin tadabburin alkur'ani wanda ba gaskiya bane idan muka duba cikin littafin adwa'ul bayan na Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin Shinqiti a cikin suratu wato abin nan suratu Muhammad ko suratul Qital ya kawo bayani kan wannan wanda suke hana tadabburin alkur'ani su ce dole sai babban malami yake cewa idan waɗannan ayoyin wannan aya ta cikin suratu wato An-Nisa وأن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دكما آية كتكن سورة واتو محمد كو سورة القتال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كما سهد القرآن كان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تنكو أم على قلوب أقفالها malam ya ce idan wannan aya ta kasance tana magana ne akan munafikai an ce ba su yi tadabburin alkur'ani ba to ina ga musulmi a ce bai da izinin ya karatu alkur'ani ko ya tadabburin alkur'ani dole sai ya je ya karanta waɗansu sharuɗa na wasu ilmummuka masu yawa a'a mutum dai zai yi daidai gwargwadon ilimin sa da bai wanda Allah subhanahu wataala ya bashi kamar yadda ake son a yi taqyidin ijtihadi a ce ijtihadi ya kare tun daga karni na hudu wanda malamai sun nuna a kowane zamani Allah yana tado malamai musamman hadisin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna a dukkan shekara ɗari Allah yana tado wanda zai jaddada ma al'umma wato addininta wanda kuma hadisi ne ingantacce malamai sun inganta shi kenan zancen a ƙayyade ilimi ko ijtihadi ko tadabburi ga waɗansu mutane ko ko a ce ijtihadi na fiqhu sai shekara daga karni na hudu ko a ce ba a istishhadi da sha'irin da ya wuce karni na hudu aka ruwaito shi kaga duk wannan tauye ilimi ne ko ko a ce a waɗanda suke muwalladina na muwalladini waɗanda suke an haife su ne a cikin al'ummar laraba lokacin da musulunci ya faɗaɗa ko muwallidini waɗanda suke taulidin kalimat daga ba a karɓar larabcin su saboda za kaza wannan duka hatta da majma'al lugha al-qahira sun ce wannan tunani bai dace ba saboda shi yare karatu ne ilimi ake yi ko an haifi mutum cikin shi idan yayi karatu ya kirkiro kalma za a duba a gani ta dace da ka'idodin larabci ko bata dace ba tunda al-lugha ka'inun hayy mai so dai ya duba a cikin mu'jamul wasit ya ga maganar da suka kawo da haka sun yi magana mai kyau akan wannan da haka dai a takaice tadabburi ba a keɓance shi da sai waɗansu mutane ko mai karamin karatu zai iya tsayaye tadabburi Allah zai iya masa buɗi amma yana da kyau mutum kuma ya ci gaba da neman ilimi gwargwadon ilimin ka daidai tadabburin ka na biyu kuma abin nan ijtihadi ba a tsaida shi akan karni na hudu a ce dole sai karni na hudu bakin shi na za a ɗebe ijtihadi kina an kashe fiqihu jumud zai samun ash-shari'a al-islamiyya haka kuma abin da ya shafi lughal arabiya ba a ce istishhadi da shi'ir dole sai ya zamanto a karni na hudu ne bakin shi ba zai yiwa ba da kuma istishhadi da hadisi da ake cewa ba istishhadi da hadisi malamai sun hade akwai qawaid da dawabit ya za a ce ba istishhadi da hadisi ko da maganganun sahabbai misali a ce idan ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine afsahun nas kuma a ce ba a istishhadi da maganarsa akwai hatsari sai dai alhadith allati ruwiyat bil ma'na nan ne za a dibin dawabit tunda da ma'ana ne aka ruwaito su kuma su sahabbai za a yi istishhadi da maganar su domin larabawa ne fusaha idan ba a yi istishhadi da maganar su ba cikin fasara alqur'ani ya za a yi istishhadi da maganar balarabe ustad doktor musa'id at-tayyar cikin at-tahrir fi usul at-tafsir ya kawo wannan magana tana da hatsari a ce za a yi istishhadi da sha'ir ba a yi istishhadi da larabcin sahabbai ba To, wannan matsala ta farko da nake son in kawo a gurguje kenan. Na biyu, tadabburi yana da kyau a yi karatu a kansa, wato fage ne na bukatar mu'allafat masu yawa da bincike masu yawa. Yanzu a Saudiya dai ana kokari a yi abin nan dirasat ta'asiliya da tatbiqiyya. to wanda yana da kyau ɗalibin ilimi ya samu za ka ga rubuta majistar akan attadabbur ina ganin a jami'atu malik saudi in ban manta ba wani dan uwa ya yi bincike akan attadabbur da qawaid kinsa sannan kuma yanzu akwai littafi bincike na tadabbur wanda ya shafi ma ina ganin mutane a duniya littafi yanzu suna rubuta littattafai littafin da ake kira liyar dabbaru ayatihi in ka shiga cikin internet ma ka sa liyar dabbaru ayatihi akwai yanzu mashru' wanda sun kai rubuta ina ganin littafi kusan 17 ko 16 akan tadabburin alqur'ani da istinbati idan ka shiga zaka samu wannan akwai kuma majalla da suke kira majallatu tadabbur ita ma yanzu a Saudiya tana nan tana gabatar da bincike akan tadabburin alqur'ani wannan zai taimaka maka ka san ka'idodi kuma ka ci gaba da wato kai ko bibiyar littattafai kuma ka samu naka rabo a cikin wannan to kafin da tafi kuma akwai binciken da ya shafi alhidayatul qur'aniyya wanda shi kuma shi ma bincike ne wanda ya shafi alqur'ani yanzu ana ta kokarin yada bintuttuka bincike bincike masu yawa zaka iske da an hidayatul qur'aniyya maudu'i ne wanda saudiya sun fitar da bincike kuma ina ganin za su rarraba shi a duniya ban sani ba ko sun ci gaba da yin shi za a fitar da maudu'i kamar dubu ina ganin a raba su a duniya al hidayatul qur'aniyya karkashin inna hadha al qur'an yahdi lillati hiya aqwam to dan haka dai da kuma bincike kan al istinbatat na al qur'ani منهج الاستنباط نفهد بن مبارك da kuma al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti kaga yadda ake istinbati a cikin Al-Qur'ani domin wannan zai bude muna kofofi da dama mu samu yin bincike kan Al-Qur'ani kada mu dungume wuri guda Al-Qur'ani yana buƙatar bincike masu yawa sai zaman mun tsaya a karkashin kawai lafuzza da kuma ga abubuwa da dama da suke buƙatar ai bincike kansu ba mu samu muka karasa ba ko ba mu yi ba irin yadda ya dace to a ƙarshe kafin in tafi kaga wannan ya nuna cewa malamai wannan yana da alaka kenan da tahaddi na alkur'ani tahaddi shine kalubalanta alkur'ani domin alkur'ani kaga na Allah ya kalubalanci duniya cewa da ba dan daga wajen Allah yake ba da an samu sabani mai yawa shi yasa malamai ma sun kai istinbatin wata mas'ala mai muhimmanci suka ce dan haka zamu yi ma masu wallafa littattafai uzuri uzurin da kuma zamu yi musu shine cewa wato ashe samun sabani cikin littafin mutum ba wani abin mamaki bane don ba ma'asumi bane kowaye shi ashe ganin kuskure malami yayi kuskure a cikin littafi ba shi ke nuna ba cewa ba ba malami bane domin Allah kadai ne baya yin kuskure shi kadai ne cikin littafin sa ba za a iya samun tumka da walwala ba ina fata ana fahimta ta kaga wannan kuma zai sa yan bokon mu da masu yakar addini su yi hattara ga constitution a duniya nawa ake canzawa amma alkur'ani har yanzu an kasa canza alkur'ani wannan yake nuna maka dan adam bai da wani tsari wanda ya dace ya bi irin alkur'ani mai girma to malamai kusa ayoyi na tahaddi waɗanda suna cikin alkur'ani daga farko dai alkur'ani ya kalubalanci duniya a kawo alkur'ani a cikin suratul isra qul la in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira kace da duniya mutane za su taru la ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an su ce za su kawo wannan al qur'ani Allah ce la ya'tuna bi mithlihi da mutane da aljanu ba za su iya kawo shi ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su ya taimaki sashi to wannan alqur'ani gaba ɗaya a cikin suratu tur sai aka ce su kawo alqur'ani gaba ɗaya falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin kaga wanga duk ana makka har yanzu kuma da aka kasu kasa sai aka ce yanzu a makka din tunda na alqur'ani gaba ɗaya alqur'ani gaba ɗaya a makka sannan aka zo har yanzu a makka din aka ce su ka sura goma a cikin suratu hud am yaquluna iftarah قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين شن سنة cewa kai kakir alquran ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kace ku zo da sura goma irin shi da suka kasa sai aka koma aka ce to su kawo sura guda dunna a makka kenan fa wa ana aka ce su kawo abin nan a cikin suratu Yunus Allah ce am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithli can cikin suratu Hud kai hatara mai hada alqani bi ashri suwarin mithlihi nan ko falyatu atu fa'tu bi suratin min mithli su kawo sura wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira duk wanda kuke so wanda ba Allah ba tunda kun ce dan adam ne to shi ma dan adam ne irin ku ya za a yi a ce ya kawo abin da ba za ku iya kawo ba kuma ku kun yi karatu shi kuma an san shi bai yi karatu ba ga kowa kenan ya za a yi a ce mutumin da bai taba karatu ba ya ka abin da mailimta ba za su iya ka ba a cikin al'umma kaga wannan abin mamaki ne to sannan kuma da aka kare da wannan sai aka je a Madina aka ce su kawo sura daya don tunda an ce su kawo alkur'ani duniya ta kasa a cikin tsuru da isra an ce su kawo sura goma a cikin suratu hud sun kasa an ce su kawo sura wato daya a cikin suratu Yunus a Makka sun kasa to a Madina ba a bukata a ce sura goma ko Alkur'ani sai aka dawo akan sura daya sannan kuma kasu sa tsammanin dan an zo Makka Madina wannan kalubalen ya kare sai aka ce a'a wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين أما مدينة سيأكدوا كان سورة دي دايا aka ce in kuna shakka to ku kawo sura ɗaya sun kasa ko ba haka ba to fa in lam taf'alu walan taf'alu can baya ba ku yi ba sai Allah ya ce walan taf'alu har duniya ta tashi ba za ku iya ba shi yasa duk waɗanda suke kokarin su ce za su yi mu'arada alqur'ani ƙarya suke yi sai dai soki burutsu da hayaniya Allah kai mu na tsari to ƴan uwa dai ina ganin wanda su dai ne dai abubuwan da nake son na ƙara kan abin da ya shafi wato abin nan wannan aya da abin da shahi tadabburin alqur'ani da alhidayatul qur'aniyya da alistinbatatul qur'aniyya da kuma kaifiyatu takhrij almawdu'at alqur'aniyya ya kamata a yi shi dirasa ta'siliyya tatbiqiyya idan mutum ya duba akwai almushaf shami yana kawo mawdu'at a cikin alqur'ani wani mushaf da aka yi mutum zai samu mawdu'at karkashin kowace aya tare da alwan zai iya fitar da zai iya samun su akwai kuma mu'jamul mawdu'at alqur'aniyya in ban manta ba akwai malami da yi shi da sauransu dai ɗalibin ilimi zai iya ga mawdu'an da alqur'ani yake dauke da su da yadda ake mu'alajat kamar at-tafsirul mawdu'i za ku ga yanzu malamai da dama su yi littattafai akan karkashin at-tafsirul mawdu'i ka shiga cikin internet ko cikin maktabar shamila ka sa at-tafsirul mawdu'i ka ga littattafan da aka yi ta'silan wa tatbiqan musamman ta'silan ka'idodin da za a bi wajen yin tafsir al-mawdu'i sannan tatbiqan akwai wani aiki da aka yi التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم لنخبة من العلماء وند جامعة الشارقة تقصد دبي تدوكي نوينسا مجلدي goma ne kan wannan tafsiri zai taimaka maka akwai kuma tafsirul mawdu'i na Sheikh Mahmud Tuhmas ina ganin malamin kasar Syria ne da kuma at-tafsiratul mawdu'iyya li suwar al-Qur'an al-Karim suna nan dai masu yawa yadda zaka fitar da mawdu'i da kuma ka'idodin shi wannan muna kawo irin waɗannan bayanan ne saboda su ƙara wato ƙara buɗe ɗalibin ilimi ƙofa kan zancen neman ilimi Allah ya taimake mu mas'alar mu ta gaba mas'ala ce cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi mas'ala ta 172 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace walau kana ولولا فضل الله عليكم ورحمته إن بعدن da falala Allah da rahmar saba lattaba'tum ash-shaytan da kun bi shaytan illa qalilan sai yan kadan suratul nisa'i aya wato abin nan ta 83 Malam ya ce, Istafnal qalil Allah ya toge ko ya cire ko ya ɗebe ko ya yi togaciya daga mutane ‘yan kaɗan ne abba za su bi shaiɗan ba in ba da falalarsa ba. Ala taqdirin tifa'il fadli war rahma akan in an ƙaddara an ɗauke falalar Allah da rahamarsa ma'a annahu tare da cewa yadda sha'anin yake laula fadluhu in ba dan da falalar Allah ba bil hidayati Allah ya shirye suwa wal ismati da kariya ta Allah wa rahmatihi da rahma Allah lattaba al kullu shaytana ba babu wanda ba zai bi shaytan ba an gane ko min ghairi istithna'in ba tare da an ciri kowa ba ba tare da an yi togaciya ba ko ba haka ba ko ba tare da an toge ba qulna mallan yace al istithna'u raji'un ila ma taqaddama kenan istithna'i ba yana koma bane zuwa ga walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu yana koma zuwa ga ga abin da ya gabata ne taqdiruhu adha'u bihi illa qalila kenan nan shi mal abin da ke son ya ce maka an gitto da wata magana ne illa qalilan yana da alaka ne da farkon ayat abin da ya gabata domin an ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih idan labari ya zo musu na wato abin da ya shafi zaman lafiya ko ko tsoro abin da zai kawo tashin hankali aza'u bihi za su yada shi to sai malam yace to shine da alaka da aza'u bihi ne illa qalila ma'ana da yawan mutane za su yada shi in ba yan kadan ba sai an kace to walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytan shi a wajen mallan kinan nan kamar an yi taqdimu ne wa ta'khir dai daga cikin maganar da mallan ya kawo wa qila wadansu malamai suka ce a'a la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kenan yana da alaka ne da la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum illa ƙarya kenan da sun mai da wannan al'amarin zuwa ga manzo labari na tsoron ko na rashin tsoro na zaman lafiya da sun mai da shi zuwa ga manzo ko zuwa ga ma'abuta al'amari la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda za su iya istinbatin labarin wato su fahimci hakikanin al'amarin su so su tsaya su hankalce shi yadda za a iya fahimta sa da kyau la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum illa qalilan sai yan kaɗan daga cikin masu cikin istinbatini ba za su fahimce shi ba ina fata an fahimta domin matsala ta ilimi bai yiwa a ce kullum in an kawo ta masu istinbati za su samu dacewa malami yana iya samu dacewa wata rana ya kuskure wata rana ya gane da kansa ya gyara wata rana kuma a fadakar da shi ya gane wata rana kuma sai ya mutu ma bai gane ba bayan ya mutu ne za a ganowa a gyara dan haka dai kinan shi a wajen waɗansu malamai yana da alaka ne la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum illa qalila sai yan kaɗan sannan an ka ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum shaytan har yanzu dai akwai at-taqdim wa at-ta'khir a karkashin wannan magana waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu walaula fadlullahi alaikum in ba dan da falalar Allah falalar ubangiji ba Allah subhanahu wataala akan ku bi irsalir rusuli da Allah ya turo muku manzanni lattaba'tum shaitan da kun bi shaytan fil kufri a cikin kafirci wad dalal da bata illa qalilan minkum sai yan kaɗan daga cikin ku kanu yahtaduna bi uqulihim suna iya shiriwa da hankulansu ila ma'rifatillahi ta'ala zuwa ga sanin Allah subhanahu wata'ala wa tauhidihi da tauhidin ubangiji kadaita shi fi sifatihi wa zatihi wa af'ali a kadaita Allah cikin zatinsa da sifofinsa da ayyukansa ka qussu bin sa'ida kamar qussu dan sa'ida wa waraqa bin naufal da waraqa bin naufal an gane ko wa nahwihi ma da waɗansu da waɗan da ba su ba qabla bi'ithatin nabiy sallallahu alaihi qabla bi'ithatin nabiy alaihi salatu wassalam kafin a turo manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam su waɗannan ba sa akan shirka shi waraqa bin nawfal baqi sa shi ta zo a cikin sahihul bukhari malami ne wanda yake ya yana akan wato abin nan at-taura kenan yana karanta littattafan ahlul kitabi ne ala ayyati hal kina anan abin da ya kamata mu fahimta ana ana nufin in ba dan da rahama Allah ba kina yan kadan ne da ba za su bi ba ma'ana su suna da hankalin su zai nuna musu tauhidi to wannan fassara tana da rauni kwarai da gaske domin hankalin dan adam bai isa ya shiryar da shi ba da hankali ya isa da Allah ba zai turo manzanni ba shi yasa ma Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu yi azaba ba sai mun turo manzanni amma Allah bai ce wa ma kunna mu'azzibina ba hatta wato nunshi a uqula sai mun samu mutane hankali da haka dai wannan mas'ala ya kamata mutane su yi hankali da ita musamman mu'tazila da suke cewa al-qubhu wal husnu ko at-taqbihu wat tahsinu aqliyani wai ma'ana abu ya kasance mai kyau ko bai da kyau yana da alaka ne kawai da hankali idan hankali ya yarda da abu mai kyau mai kyau ne idan hankali bai yarda da abu mai kyau ba ba mai kyau bane wannan mas'ala ce mu'tazila sun dauke ta kuma tana da hatsari wanda ya dauke ta zai iya fadawa cikin hatsari mai yawa zaka iya karatun al-madrasatul aqliya al-haditha kuma wal madrasatul aqliya al-qadima kai bincike kanshi akan mas'aloli da dama wa atharuha fi tafsir wal hadith wal shari'a da sauransu Allah ya muna jagoranci to malam yace kuma mai son ƙarin bayani ya koma cikin wato alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida karkashin wannan aya ya kawo bayanai na, malamai zai iya samun ƙarin bayani ina fata an fahimta sannan ma cikin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab malam ya dan tabo wannan bayani a safhata wato abin nan 136 malam ya kawo bayani akan karkashin duk da yake ba akan wannan mas'ala yake ba amma malam yayi bayani mas'ala ta 100 da safha ta wato 136 malam yayi bayani akan wannan mas'ala din mai so sai ya koma amma a taba'a ta kursiyul qur'anil karim wa ulumihi ita ce nake magana kan ta sufa ta 136 kan wani ya je taba shi ba ɗaya ce da tawa ba ya ce na faɗi magana ba haka nan take ba to wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 173 a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Sheikh bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan anka ce alal jawabil akhir akan amsa ta ƙarshe da aka bayar idza kana al-muradu anna min lawazimi nafi al-fadl war rahmati bi tariq al-khas idan ya kasance yana daga cikin abin da ya lazimci kore falala da rahma bi tariq al-khas ta hanya wadda anka kebanci wa huwa irsalir rusuli anka ce shine turo manzanni ittiba'u shaytan za a bi shaytan malam yace wa nafyu al-fadl war rahma bi tariq al-khas ma'lumun haqqun fi ar-rasul alhali ko korewar wato falala da rahama bi tariqil khas in mun ce ta hanya ke bantatta kenan ta fuskar manzanni ma'lumun ai sananne ne haqqun fir rasul haqqi ne wato a cikin manzo li'annahu lam yursal ilayhi rasulun an gane ko domin ba a turo mishi manzo ba wa ma hadha lam yattabi shaytan tare cewa kuma shi bai bi shaytan ba domin an ce waɗannan mutane sun shiryu kuma ba a su bi shaytan ba kenan wannan yake nuna ba sai an turo manzo ba kenan قلنا لا نسلم أنه لم يرسل إليه رسول بذا متي بقى أبا أتور مسو بنذني با بل أرسل إليه الملك وأنه رسول شي منزو أن تورو مشي ملائكي كنن كما أن تورو مشي واتو أبن منزو من ملائكو ما أي منزنينا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس دومين سؤال لك تورا سكاو ساكو الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الثاني malam yace abu na biyu at-taqyiru fil fadli war rahma bi ta'yin at-tariq a'a da anka kawo an kai kaidi an ka ci in ba dan da falala Allah ba da rahamarsa bi ta'yin at-tariq na tantance muku hanya yakunu fi haqqil umma zai zama to a cikin haƙƙi na al'umma amma fi haqqir rusul amma a cikin haƙƙin manzanni wa man amana bi ghairi rasul da wanda ya imani ba tare da manzo ba يكون اللفظ باقيا على ظاهره كنا اللفظ ذي منتو يا تبتا أكن ظاهر سا معنى ده أنك ولولا فضل الله عليكم ورحمته إن بعد ده فلا الله درحم السبا kenan ko mu ce bi irsalin rasuli in ba dan da Allah ya turo manzo ba to sai a ce to shi manzo nan to shi ko in ba dan da Allah ya turo shi ba to shi ko kaka an kai shirye in ba da abin nan sai a ce a shi ma an turo masa manzo ko ko a'a in ba dan da farala Allah da rahamarsa ba a cikin haƙƙin al'umma to ita ko al'umma in ba dan da farala Allah da rahama Allah ba ai ba za ta shiryu ba kenan sai zaman to lafazin ya tabbata dai akan zahirinsa ina fata an fahimci ni shi ne abin da malaki sun yace ma'ana magana dai malam ya shiga cikin zurfin magana in ba wanda yake jin larabci sosai ba ba zai fahimci mas'ala din ba to kenan dai a takaice abin da malaki sun yake sun yace in an ce in ba dan da falala Allah da rahamarsa ba mutane ba za su shirya ba manzanni ma ba za su shirya ba ai to an ce da turowan manzo to ai shi manzon shi kan shi yana bukatar manzo amma an ce al'ummar gaba daya to babu matsala in ba dan da Allah ya turo mala'ikin ba shi ko mala'ikin ya zo ya zamanto manzo manzon ubangiji ya kawo ma Allah ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko manzannin Allah sako sannan kuma al'umma ta shirya ai abin silsila ne dukkan shi falala Allah ce an gane ko ba wai ana nufin Allah ya janye manzanni ba kawai ya shigar da mutane a'a ta fuskar hankali wanda ke cewa ta fuskar hankali magana ce mai rauni amma idan Allah subhanahu wataala ya shirye hankali ya shirya sai ya turo mishi manzo sai ya ƙara wato tabbatar da shi akan abin da yake wanda yake na kuskure na kuma sai ya gyara domin shi hankalin bai da tabbas wannan shine abin da malam yake son ya ce a gurguje to malam yake cewa mas'ala ta 174 a cikin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha fa in qila idan aka ce hadhihi al-aya wannan aya taqtadi wujudu fadlihi wa rahmatihi tana hukumta cewa tana nuna cewa an samu falala Allah da rahmarsa al-mani'i min ittiba'i aktharin nas lish-shaytan wanda ya nuna cewa ya hana da yawan mutane su bi shaytan ma anna al-waqi' khilafa amma anna al-waqi'a khilafuhu al-hali ko da yawan mutane sun bi shaytan fa inna aktharan nasi kafara da yawan mutane duk kafirai ne yu'ayyiduhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam kuma abin da yake nuna wannan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko al-islamu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam al-islamu fil kufri kash-sha'rati al-bayda fi thawrati fi thawr al-aswad muslimci game da kafirci shine fil kufri kamar ma'ana in an kiyasta shi da kafirci kash-sha'rati al-bayda kamar abin nan dan gashi ne an gane ko fari fi thawr al-aswad a cikin a saman wato fatar jikin sa baki to sa baki in an ce yana da abu guda fari ai kaga abin yayi karamci kwarai da gaske malam mai tahqiqin wannan littafi ya nuna cewa wannan hadisi ne na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim al-Sheikh Mustafa al-Adawi yace to ya zo da lafazi tana yawa mallam bai kawo lafazin ba yace kunna ma annabi fi qubbatin abdullahi ibn mas'ud yake cewa mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata qubba kin wata babbar rumfa fa qala atardawna an takunu rub'a ahli aljanna shin kuna son a ce ku ne rubu'in yan aljanna al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana an kasa kashi hudu kuke da kashi dai qulna na'am mun ka ce eh ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko qala atardawna an takunu thuluth ahli aljanna kuna son a ce ku ne thuluthin yan aljanna in an kasa yan aljanna kashi uku za ku samu kashi daya qulna na'am muka ce eh qala atardawna an takunu shatra ahli aljanna shin kuna son a ce ku ne rabin yan aljanna ma'ana mutanen da za su shiga aljanna ku ne rabi an gane ko adadin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qulna na'am muka ce eh qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu nafsu Muhammadin biyadihi na rantsi da wanda rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take hannunsa shine Allah inni la arju an takuna nisfa ahlil janna ina fatan a ce wato kun kasance ku ne rabin an aljanna wa zalika anna aljanna saboda kuma ita aljanna la yadkhuluha illa nafsun muslima ba mai shiga cikin ta sai rayuwa muslima wadda take musulma tana akan tauhidi da aqida wa ma antum fi ahli shirki ku game da mutane da suka yi shirka illa ka sha'ratil bayda kuna tamkar ash-sha'ra ɗan gashi, albaida fari fil jildi thauril aswad a cikin fatar athaur wato sa kenan al'as wanda yake baki, auka sha'arati sauda ku kuna kamar wato gashi baki fil jildi thauril ahmar a cikin fatar sa wanda yake sha. An gane ko? Ito saboda mi an ka faɗi ja saboda baki cikin ja ai yana bayyana. Wa fil Bukhari wa Muslim ya zo a cikin hadisi na sahihul bukhari da muslim na hadisi na abu sa'id al-khudri an gane ko wanda malam dushi ya kawo shi mai tahqiqin wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi a cikin Hamish fi ikhraj ba'thin nari fihi yanda za a fitar da wato waɗanda za a fitar a cikin wuta inna mathalukum fil umami lalle misalin ku a cikin al'ummomin da suka gabace ku ka mathali sha'ratil bayda kuna kama ash-sha'ra gashi al-bayda dan gashi fari guda kinan fil jildi thawril aswad a cikin athawr a cikin fatar sa wanda yake baki shine kamar misalin ku to kaga wannan yana nuna cewa dai al'umma dai abin da duk da shi malam ya kawo shi da wannan lafazi amma wannan lafazin ba a tabbatar da tabbacin shi ba amma dai ga riwaya wadda ta tabbata ta Abdullahi bin Mas'ud da riwaya ta Abi Sa'id Al-Khudri cikin Sahih Al-Bukhari da Sahih Muslim wallahu ta'ala a'lam to kenan qulna malam yace to ga amsa al-khitabu fi hadhihi al-aya lil mu'minina la li kulli nas da an kace lattabat mu shaytana illa qalilan na ana nufin muminai na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake magana da su la li kullin nas ba ana nufin dukkan mutane ba domin an san da walakinna aktharan nasi la yu'minun walakinna aktharan nasi la yashkurun ko ba haka ba shine abin da ake son a ci dan haka kaka ce lattabatu shaytana illa qalila ka dauki wannan aya kace a da yawan mutane za su shiga aljanna dan haka ce me yasa kace Allah ce walattabatu shaytana illa qalila ai da yawan mutane Allah ce da sun fi shaidan in ba kadan ba na ana magana ne akan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine abin da malai yake son ya ci mas'ala ta gaba mas'ala ta 175 malam yace fa in qila idan aka ce idza kana al-khitabu khassan bil mu'minin idan kuma khitabi ya kasance keɓantacce ne na mu'minnai fa ma ma'anar istithna to menene ma'anar istithna'i da an ka ce illa qalilan sai yan kadan fa innahu in kana al-muradu bihi in ya kasance abinda ake nufi shi ittiba'uhu fi ma yad'u ilayhi abi shedan ne a cikin abinda yake kira zuwa gare shi wa yuwaswisu min al-ma'asi da abinda yake waswasi na ma'asi da sabo فأكثر المؤمنين متبعون له في ذلك dukkan mutane muminai sun bi shaidanci da an kace illa qalilan sai yan kadan in mun ce lattaba'atum lattaba'atum shaytana illa qalilan ake nufi da kun bi shaidan in ba kadan ba to ai da yawan musulmi babu wani musulmi wanda shaidan bai kama masa waswasi an gane ko kenan da yawan muminai sai sun bi shaidan cikin wannan sai ya musu waswasi walau fil umri marratan wahida ko da ko a cikin rayuka su guda ne sai shaidan ya ma waswasi fi ba'd al kaba'ir a cikin sashen kaba'ir manyan manyan zunubai wa in kana muradu bihi in ko ya kasance ittiba'uhu fi du'a'ihi ila al-kufri za a bi shi ne a cikin kafirci nan da an kace da an bi shi a cikin kafirci fa ahadun min al-mu'minin lam yattabi lam yattabi'uhu fi al-kufr babu mu'minin da ya bi wato shi dan a cikin kafirci kenan an ce da kun bi shi dan in ba yan kadan ba in ana nufin cikin waswasin da shedan yake yi to aiko duk mu'min shi dan na ai musu waswasi in ko an ce cikin kafirci to aiko mu'mini ba zai bi shedan ba cikin kafirci to mi a wannan fasara za a yi a ce illa qalilan sai yan kadan shi da abin da malam yake son ya ce qulna malam yace zamu ce ma'anahu abin da ake son a ce walaula fadlullahi alaikum in ba dan da falalar Allah akan ku ba ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai wa rahmatuhu da rahmat sabil hidayati da Allah ya shirye da ku bin rasuli da manzo lattaba'tum shaytan da kun bi shaytan fil kufri a cikin kafirci wa ibadatil asnam da bauta ma gumaka wa ghairi zalika da wani wannan illa qalilan minkum sai yan kadan daga cikin daga cikin ku ka qussu bin sa'ida kamar kusu ɗan sa'ida wanda kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam bai kauce ba wa waraqatu bin naufal da waraka ɗan naufal mun kawo bayanin shi kadiba cikin sahihul bukhari babu wadda ulwahi zaka ga bayanin waraka ɗan naufal wa nahwihi ma da wannan su da waɗanda suka kama da su fa innahum domin su laula fadlullahi laula alfadlu in ba dan da falala daga wajen Allah ba war rahmatu da rahma bir rasuli ta fuskar manzo lamattaba'u shaytan da ba su bi shaytan ba an gane ko li fadlin wa rahmatin saboda wata falala da rahma khassahumullahu ta'ala biha waɗanda Allah keɓance su da shi ghaira irsalin rasul ba tare da turo manzo ba ma'ana kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana warqa bin Nawfal ayyana akan shirya duk da yake wannan magana tana da rauni zan dan yi bayani akan ta in mun zo ƙarshen wannan magana wa huwa ziyadatul hidayati wa nurul basira na ana nufin na Allah ya ƙara musu shiriya ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya bayyana ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ne kuma ya ƙara tabbata akan abin da yake akan sa dan ya ce mishi laitani fiha jaza'an idh yukhrijuka qaumuk warqa bin nawfal ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dai a ce ina da ƙarfi ina matashi an gane ko lokacin da mutanen ka za su fitar da kai lokacin da Khadija ummul mu'minina ummul mu'minina radiyallahu anha wa anhunna ajma'in wa anis sahabati ajma'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin takai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga Warqa bin Nawfal yace mishi da dai kana da dai ina da karfi da a ce lokacin da za a fitar da kai na taimake ka ya ce yanzu ni za a fitar da ni yana mamaki a matsayinsa na mutum mai ɗabi'o'i na gari mutum wanda yake mai taimakon al'umma mutum wanda yake eh, eh, in ma family ce yana da family ɗan gari kuma ya yi tunanin a fitar da shi ya ce mai babu wani mutum da ya taɓa zuwa da abin da ka zo da shi face sai an cutar da shi kuma sai an abin nan kaka ga abin da ya faru kenan to da haka shi dai Allah ya bashi shiriya ma kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bayyana ya ya san gaskiya kuma ya tabbata da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskatar da shi kenan shi falalar da ya samu ya karin shiriya ya samu wa nuril basira wa nurul basira da kuma haske na basira kenan su irin wannan falala suka samu to wannan magana tana da rauni da yake malam ya kawo ta ba dan mun fi malam ilimi ba abinda muke son mu ce ai shi warqatan naufal in ba danda ya zamanto yana akan ya samu ahalul kitabi ba ma'ana turo wadda an kai annaba wanda suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam burbushin ilimin su da ya samu daga ahlul kitabi ai shine ya samanto tabbata akan sa kenan da ba a turo su waɗancan annabawan da farko ba ya za a yi shi samu wannan basira wanda har zai gane manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka in ma wane ne a'a birbishin annabta da suka samu annabta ta annabi Ibrahim da ta gabata ko ta annabi Musa ko ta annabi Isa ko ta wane ne shine wannan waɗannan suka samu har suka samu wata fahimta suka tabbata in sun haɗu da wani annabi sai su yi imani da shi irin yadda Salmanul Farisi ya fito yayi karatun littattafan ahlul kitab har ya zo ya, ya musulunta da sauran waɗanda dai suka suka shiga waɗansu addinai har suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka san gaskiya ne ai wancan abin ba wai hankalin su ne ya basu ba a'a sun yi karatu ne ko sun samu burbushin ilimin annabta ne shi yasa har suka samu shirya ko sun san daga annabawa yake ko kuma su sani ba ina fatan ƴan uwa sun fahimci wannan da haka ka wani ya kafa hujja da wannan cewa hankalin mutum ya isa iya shiryar da shi ƴan uwa musulmi wannan mas'ala ta kai ƙarshe ina gani kuma lokaci ya yi muna halinsa a wannan darasi namu na wato 47 kenan insha Allah ta'ala sai darasinmu na 48 za mu zo mu ci gaba da karatuttukan mu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh